الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أولي الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوري أكان كراتم دمجي أتكل لتافين إرشاد أولي البصائر والألباب لتافي واللفر الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى wanda muke gabatarwa wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar GRA a garin Azare din jihar Bauchi yau muna almuru na yinin Laraba 25 ga watan aljuma da saniya lissafin hijira alif da 444 wanda ya dace da 18 ga watan Januwari miladiya shekara 2023 za mu tashi akan matsala ta biyar kuma tambaya ta biyar إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه إذا اشتبه ماء ممنوع منه إذا الروا وند أكي هني دقشي يا رودر بما ليس بممنوع da ruwan da ba a yi hani daga shi ba ma hukmuhu menene hukuncin wannan ruwa idan ruwa ya samu kamantacceniya shine ishtibahi ya rudar ya rikitar saboda kamantacceniya an kasa cancancewa ruwan guda biyu ne ɗaya ana da tabbacin an yi hani da yin tsarki da shi tunda muna babin tsarki ne ɗaya kuma ana iya tsarki da shi dalilan hannun nan ba su tabbata a kansa ba amma mun samu ishtibahi da rudani wanne ne ɗaya mamnu'i wanne ne ba mamnu'i ba abin da ya sa malam ya zo da lafazin mamnu saboda ana iya hana amfani da ruwa a babin tsarki ta fiskar rashin tsarkakarsa idan aka ce najasa ne shi sannan ana iya hana amfani da ruwa a babin tsarki ta fiskar rashin halaccin amfani da shi rashin ba kasancewarsa najasa ba rashin halaccin amfani da shi a shar'anci saboda mai amfani da shi din bai mallaka ba kamar na kwace ne misali kwace ya yi don haka amfani da ruwan kwace ko yin tsarki da ruwan kwace malamai sun yi saɓani akan irin wannan shi kansa hukuncin tsarki idan an yi shi ya yi ko bai yi ba idan sallah ce a bigiran kwace gidan kwace ko filin kwace ko ƙasar kwace kuma kai sallah a kanta malamai sun yi saɓani akan sallar ta yi ko ba ta yi ba to ko da muƙaddara cewa muna tare da malaman da suka ce alwala ta yi idan an yi alwala da ruwan kwace sallah ta yi idan an yi sallah a bigiran kwace saboda babu wani abu daga cikin ababen da suke hana ingancin alwala ko sallah wanda suke ta'allake da wannan ruwa ko da wannan bigire in ban da laifin kwace shi kuma laifin kwace wani abu ne kharijan anil wudu'i was sala wani abu ne da yake wajen alwala wani abu ne da yake wajen sallah to idan har ko da mun tafi akan cewa alwalar ta inganta ko sallar ta inganta to amma ya halatta a yi alwalar ya halatta a yi sallar za mu iya cewa matukar na kwace ne to amfani da shi bai halatta ba sawa'un alwala ne ko ba alwala ba in har wurin na kwace ne to amfani da shi bai halatta ba sawa'un sallah ko ba sallah ba yanzu hukuncin in an yi ta inganta kuma daban halaccin amfani da shi kuma daban an fahimta na'am don haka yanzu maganar da muke yi shine idan ruwan nan malam ya ambace shi mamnu wa ghairi mamnu saboda idan ya ce najis wa ghairi najis ya karkata ne bangare daya idan ya ce mubah wa ghairi mubah ya karkata bangare daya amma in ya ce mamnu wa ghairi mamnu duka biyun sun shiga ciki jama'a an gane don haka idan ruwa wanda shari'a ta hana amfani da shi ko dai saboda kasancewarsa najasa ne ko kuma kasancewar bai halatta a yi amfani da shi ba shar'an idan ya gauraya bi ma laysa bi mamnu'in da ruwan da ba a hana ba ma hukumu me hukuncin sa malam yace aljawabu amsa in kana almushtabihu ma'un najisan وإن كان المشتبه ماء نجسا بماء طهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع وصار وجودهما وعدمهما واحدا ما نيتي إذا هر كان المشتبه إذا ون الروان ديا رودر ماء نجسا رواني نجسا bima'in tahurin sai ya rikitar da ruwa mai tsarki an gane wato a tsawara matsalar shi ishtibahi ina ina kaucewa ina kaucewa fassara ishtibahi da gauraya ko cuɗanya saboda kar mu koma matsalar mu ta baya yanzu ba ana nufin wani abu ya shiga cikin ruwa bane yanzu ana maganar ruwa ne daban-daban amma gane su ne rikicin anan yake yawa bambance su anan rikicin yake shi ake nufi da ishtibahi an gane ba wai ruwa ne guda ɗaya yayi kama da mai tsarki yayi kama da mai najasa ba ba nan magana ake ba ruwa ne guda biyu ɗaya mai tsarki ne ɗaya mai najasa ne amma an samu ishtibahi tsakaninsu kamantacceniyarsu ta rikitar au ma a mubahan ko kuma ruwa ne ruwan ya kasance ne na halal bi muharramin kuma sai ya rikitar da ruwa na haram sai ya rikirkice da ruwa na haram ba ya cakuɗa da ruwa na haram ba sai ya rikirkice da ruwa na haram ta yadda ga ruwaye guda biyu ana da tabbacin ɗaya na halal ne ana da tabbacin ɗaya na haram ne amma wanne ne na halal ɗin wanne ne na haram ɗin wannan kuma shine yadda matar za ta kada mijin sai mala ya ce ultunibal jami'u to dukkan su kawai a nesance su wa tsara wujuduhuma wa adamuhuma wahidan sai ya zama samuwarsu da rashin su sai ya zama kawai duk ɗaya ne. Idan aka samu wannan matsalar, to barinsu shi ya fi, sai a mai da samuwarsu da rashinsu kawai duk ɗaya. Makamancin wannan akwai matsala makamanciyar wannan ababin aure. Wai a gari alƙariya da mutum yake da tabbacin yana da muharrama amma bai santa ba. alkariyar da yake da tabbacin yana da muharrama kuma budurwa ce ba a yi aurenta ba amma bai santa ba sauran sauran yan matan garin kuma wadda ba ita ba halaliyarsa ne amma ita ita haramiyarsa ce saboda an shayar da su tun suna jarirai yana da wannan labarin amma saboda zamani ya yi nisa zumunci ya yi karanci bai ma santa ba mai hukuncin ya je garin ya nemi aure an fahimta? yawwa malam ya ce utulibal jami'u to duk a nisanta shi ma wancan ya je nemi auren a wani garin kawai sai ya zama samuwarsu da rashin su duk ɗaya li'adami qudratihi ala al-wusuli ila al-ma'i at-tahur al-mubah saboda rashin ikonsa ala al-wusuli ila al-ma'i at-tahur akan samun kisa zuwa ga ruwa mai tsarkakewa al-mubah ko kuma samun ikonsa zuwa ga ruwa na halal din ba shi da ikon da zai iya isa zuwa ga ruwa mai tsarkakewa ya bambanta shi da najasa ba shi da ikon isa zuwa ga ruwa na halal don ya bambanta shi da na haram an gane? jayyid to sai aka ce wa ya adilu ila tayammu sai kawai ya karkata zuwa yin taimama ya haƙura wato yi wa kansa hukuncin bai samu ruwa ba falam ta jidu ma'an me zai faru wata yamma kawai bai samu ruwa ba illa in tamakkana min tatahiril ma'in najis bitahur sai dai idan ya samu iko shine tamakkana ya samu dama min tatahiril ma'in najis ya samu damar tsarkake ruwan najasa bitahuri da ruwa mai tsarki da ruwa mai tsarkin in ya samu damar tsarkake na najasar da mai tsarkin bi an ya kuna tahuru kafiran kamar a ce mai tsarkakewan yana da yawa wa inda ina'un kuma tare da shi akwai kokon da ya sa'u kuma zai gwama ruwan duka biyu ya gauraye su fa ya kuma sai ya gwama su wa yasira mutahhiraini sai su kasance masu tsarki duka su biyu kun ga nan ana magana ruwa guda biyu ne ko to amma wannan mas'alar da malam ya kawo ta haka za ku ji ta wata iri akwai mu'akhazat a cikin ta da yawa wannan abun ba ra'ayin malam bane ba wannan mazhaba ne wannan mazhaba ne malam ya kawo akwai mu'akhazat da yawa a cikin abun yaya ma za a iya sawwara matsalar ita kanta abu ne abun abun abun tuhuma ne yaya da yaya za a iya sawwara matsalar ta samu a ce ga ruwa wannan ga ruwa ɗaya na jasa ne ɗaya kuma mai tsarkakewa ne kuma a kasa bambance su wani abun tambaya ne sannan na biyu da suka kawo cewa idan ya samu ikon tsarkake mai najasar da mai tsarkakewa musamman idan mai tsarkakewa yana da yawa ya iya gane su ya iya gane wannan mai najasa ne wannan mai mai tsarkakewa ne to me ma zai sa inda ya san haka ya dauki mai tsarkakewa ya sace kwakwa akan najasa idan kuma aka ce a'a ɗaya mai yawa ne ɗaya kuma kaɗan ne sai dai bai san mai yawan ne najasar ko kuma kaɗan ɗin ne najasar ba to idan ku a wannan ne to in aka in aka rashin dace mai yawan ne najasar in ya sace kwaba ɗaya kaɗan ɗin akan akan mai akan mai yawan in shine najasar ta yaya zai tsarkaka an fahimta to shi yasa malam yace wa alal qawli sahih kawai magana ingantacciya ya bu'udu jiddan abu ne da zai abu ne da wato yayi nisa nesa ba kusa ba ishtibahul ma'in najis bi tahur a ce wai ruwa najasa wai ya ya abinan ya, ya rudar da ruwa mai tsarkakewa li'annahu la yanjusul ma'u illa bitaghayyur domin ruwa baya zama najasa sai da canzawa ɗayan siffofinsa guda uku amma du a ce siffofin nan guda uku an kasa gane su kuma mu ci gaba da tafiya akan najasa ne wanda mun yi karatu da ku a baya cewa matukar siffar bata tasirantu ba to yana nan akan asalin hukuncinsa na ruwa mai tsarkakewa an fahimta? sai da haka nan malam ya ce walakin mata wa ƙalish fi suwarin nadira sai dai malam ya ce mata wa ƙalish duk lokacin da aka samu irin wannan kamantacceniyar fi suwarin nadirati a cikin surori ba ba surar ƙur'ani ba ku ɗaliban ilimi ne a cikin surori wato nadira wanda suke takaitattu matuƙa kuffa anil jami to duka a hakura da gaba daya malam ma tafi akan wannan cewa in har ya yiwu da yake aswarun nadira dan ya nuna maka cewa mawuyaci ne ma fa a ce an samu wannan wannan sura mawuyaci ne a ce an samu wannan kamar cewa an kasa ganewa tsakanin ruwa najasa da ruwa mai tsarkakewa malam ya ce mai wahala ne tunda wannan canzawan shi ne dai yake shi hukuncin yana ta'allaka da canzawan ne to idan akwai canzawa ko dole akwai ganewa idan babu canzawa ko to babu hukunci jama'a an gane sai ce amma duk da haka idan hakan ta kama wa in kana mai wahalar faruwa ne sai ta ce aswarun nadira in hakan har ta kama ya yiwu kuffa an jami to duk a bar su kamar yadda jamhurin malamai suka yi hukuncin mai neman aure a garin da yake da tabbacin muharrama kuma bai santa ba wa in kana lishtibahu baina ma'in tahurin wa ma'in tahirin amma idan kamantaceniyar ta kasance ne tsakanin ruwa tsahurin mai tsarkakewa ta kasance ne tsakanin ruwa ne mai tsarkakewa wa ma'in tsahirin da kuma ruwa mai tsarki ghairi mutahhirin ba mai tsarkakewa ba mala yake alal mazhabi kamar yadda yake a mazhaba kun san bashi da wannan shi a fahimtarsa ba wani tsahurun da tsahiru kawai ko tsahurun ne ko najisu yace ba ruwa a tsakiya an gane ko kuma mun fahimci wannan matsalar ko yawwa to ina za mu sa kuma irin su zobo irin su coca cola irin su irin su sulale ruwan sulale na miya irin su shayi idan babu ma'un tahir ina za mu sa su na mutagayyir ne mun ce mutagayyir ne to da me ya gawaye da najasa ha to in ya zama mutagayyir bi zahir an koma kan maganar jamhurin malamai kenan kan maganar mu shi kenan ba ruwa bane yawa na dawo da ku ne saboda in sake tayar da ku yawa gashi kuma alamar cewa an fara mantawa ba ruwa bane eh ba ruwa bane kawai ruwa ko tsahurun ne ko na shi kenan an gane an nake ce muku rashin sawwara wannan matsalar yasa ake cewa wasu sun halatta alwala da coca cola da fanta rashin sawwara wannan matsalar ne idan ka tafi akan cewa ruwa daga tsahur ne sai najis na haka duk abin da ya shiga ruwa ya canza shi in dai ba najisa ba ce yana layin tsahur ne to dole ka ce alwala da coca cola amma shi wanda ya faɗa ba haka yake nufi ba duk in dai zai ɗauki sunan ruwa a kansa ake magana amma ya zama shayi ya zama kufa kula ya zama kwanta ya zama zobo ya zama sulale ai ba ruwa bane da haka yanzu a nan da malam ya ce idan kamantacceniyar ta kasance ne tsakanin ruwa mai tsarkakewa da ruwa mai tsarki tsakanin ruwa mai tsarkakewa da ruwa mai tsarki ga sunan ruwaye ne guda biyu wannan ɗaya mai tsarkakewa ne ɗaya kuma mai tsarki ne me yasa aka ce mai tsarki wani abu ya shiga cikinsa ya fudda shi daga tahuriya ya mai da shi tsahara to wannan a mazhaba ne fa ga masu cewa akwai ruwa tsahir sai malam ya ce tawadda minhu ma wudu'an wahidan to a mazhabar yanda abin yake in ya samu wannan rudanin zai yi alwala da su duka ruwa biyu wudu'an wahidan alwala ɗaya min kulli wahidin min kuma garfa ɗiba ɗaya a kowane ɗaya cikin biyu Oyo wannan abun ai a mazhabar malikiya har sai ka kasa gane shi a askari da muktasar sai ka kasa gane wannan matsalar a malikiya za a ce ma ruwa ne ruwa ne guda biyu ɗaya najasa ɗaya mai tsarki ba a san wanne ne najasar ba sai ce to su a malikiya ma yayi alwala da wannan ne yayi sallah sai dawo yayi alwala da wannan sai yayi sallah sai ya sake alwala da ɗaya sai yayi sallah to haka ne sai ka ji an ce to ire-iren wannan misalin sun zo da su sosai sun fara da abin amma in ka tara abin gaba ɗaya a cikin a hakika a waƙi sai ka kamar kawai karatu ne ya zo da shi amma waƙi hakikanin faruwarsa a waƙi ba shi da episode an gane da haka zai yi alwala da dukkaninsu su biyun amma alwala ɗaya in ya so ya dinga kamfata da ɗaya duk gaba idan ya zo sai ya kamfaci wannan ruwan sai ya wanke ta sai ya kamfaci wancan ma sai ya wanke ta sai ya ƙara gaba gaba ta gaba ma haka ya kamfata a nan ya wanke ta ya kamfata a can ya wanke ta idan ya kammala zai zama ya gama alwala idan ya gama alwalarsa jama'a an fahimta to za a wayi gari da kamfata ɗaya ya yi alwala da mai tsarkakewa, da kamfata ɗaya ya yi alwala da mai tsarki, to amma tun da mai tsarki ne ba zai cutar da shi ba tun da ba na jasa ba ne, alwalarsa ta yiwu da mai tsarkakewa, ya wanke jiki kuma da mai tsarki. An fahimta? Ko mai tsarkin ne na farko, ko mai tsarkakewan ne na farko wannan ba zai cutar da shi ba. kun ga sabanin matsalar mu da ta shuɗe in najasa ne inda najasa ya gauraya dole ruwa ɗaya ba zai masa ba kuma sannan najasa ne shi sa malikiya suka ce idan yayi da biyun ya ƙara ɗaya saboda in an yi sa'a najasa tana tsakiya shikenan ya wanke ta ya yi da mai tsarkin sai ya yi da najasar sai ya sake komawa wancan mai tsarkin sai sake yi da shi shike nan sai ya wanke ta na kuma zai iya juya na na don haka almuhim idan har tsammani ne tsakanin mai najasa da mai tsarkakewa to zance mai inganci barinsu shine shine yafi amma idan mai tsarkakewa ne da mai tsarki to yin alwalar kuma shine yafi akan komawa taimama saboda a nan kan ai shi ruwa mai tsarkin ba najasa bane ba kawai dai alwala ne ba zai yi ba wa sahhat taharatuhu idan ya haka alwalarsa ta inganta li'anna tsahira la yadurruhu domin shi mai tsarki ba zai cutar da shi ba tunda ba najasa bane wa tahuru yutahhiruhu shi ko mai tsarkakewa zai tsarkake shi abin da yake bukata fa in ihtaja ahaduhuma li shurbi amma sai dai kuma idan ya bukaci ɗaya dan sha taharra fi hadhihi alhal to a wannan halin sai yayi kirdado sai yayi kirdado wato tunda mai tsarki ne ai za a iya sha inda mai tsarki ne za a iya sha ruwa ne a gorarsa da ɗan kunshin gishirinsa da ɗan dafaffen kwansa yana tafiya a kan kwale-kwale sai kawai mai da gishirin ta fashe ta ɗan taɓa ruwan sai ya gishiri to kuma ana nan ana nan ana nan wani dalili ya sa aka ɗiba masa guzurin ruwa a irin gorar daga kogi sai da zo amfani da su sai ya ji kowane da gishiri kuma ya kasa bambance gorar gora ce iri ɗaya ya kasa bambance gorar wacce ce asalin wanda gishiri ya fada ya shiga cikin ta wacce ce kuma wanda gishirin gishirin kogi ne sai kasa tantancewa to malam yace in ya tashi alwala kamar yadda yake a mazhaba yayi su kamfata kamfata shine bayanin da ya shuɗe to sai aka zo yanzu yana so ya sha ɗaya ai yanzu idan zai rara da su duka ai da zuba su zai to yanzu yana son ya sha ɗaya ne tunda yana son sha ɗaya to da ɗaya zai alwala kenan to ya zai yi ya bambanta su shine nan fa in ihtaja ahaduhuma li shurbi idan ya bukaci ɗayan su don ya sha ruwa taharra fi hadhihi al-hal to a wannan yanayi sai ya kirdado ya ƙare wato ƙwarewarsa wajen gano wanne ne ba wanne ba wata tahara bima galaba ala zannihi sai ya tsarki da wanda zatonsa ya rinjaye akan shine mai tsarkakewa sun mata yammama sannan kuma ya taimama ihtiyatan wannan don dai kawai ya ya kiyaye na'am eh mana ruwan ne guda biyu yanzu dole ta kama da ɗaya zai yi amfani zai yi alwala ɗaya na sha ne to kun ga inda da biyun duka zai yi alwala yana da tabbacin yayi da mai tsarkake ba to amma yanzu kuma saboda yana so ya sha dole da ɗaya zai yi inda ɗaya zai yi kuma ba shi da tabbacin wanne ne sai dai kawai ya nuna ƙwarewarsa wajen bambance su da ya amfani da ƙwarewar tasa wajen bambance su ya ajiye na sha ko ya sha na sha sai yi alwala da wanda su san sai yi rinjaye cewa shine mai tsarkakewa to ai duk a cikin zato yake ba shi da yaƙini to shine sai kuma ya buga ƙasa sai ya yi taimama bayan ya alwala sai ya buga ƙasa sai ya yi taimama ihtiyatan saboda in ma alwalar ba ta yi ba taimamar ta sai bin ɗinsa to amma irin wannan sai mazhaba mala yace wa alal qawli sahih ba ka ji ba yace akan azance wanda yake ingantacce la tutasawwaru mas'alatu kuma wannan sura ma ba za a iya kamanta ta ba wannan mas'alar la tutasawwar idan an baka ka buga mata misali ba za ka samu ko misalin da na bayar aina ina zaka ce yawa cikin sabbin mu'akhazat misalin da na bayar ma cikin akwai mu'akhazat ya hau ruwa duk da dabarun ka ce gora iri ɗaya ne to ka ce gishiri ya ya zuba a cikin ɗaya na da gishir a cikin meye gorar take har gishiri ya samu dama ya shiga cikin ta sannan yaya aka yi aka aka ɗebi ɗaya ruwan har yayi wucewa sun ruɗe masa ya kasa tantancewa sannan kuma idan hakan ma ta faru kaddara ina ƙasar taimamar ka gani su akwai mu'akhazat mala yake matsalar la tu tasawwar in an nemi misalin ta ba zai ba zai samu ba domin sura anan ana nufin misali li anna sahiha mala yace domin zance mai inganci annal ma'a imma najisun wa imma tahur shi ruwa ko zai najasa ne kawai ko mai tsarkakewa wallahu alam haka wannan mala ya kawo shi ne kawai ga waɗanda suka saba karatun fiqh to sun san za su ci karo da irin masayin da haka sai yake kokarin ya dora ka kawai a fahimta mai sauki wani lokacin masail na fiqh Allah ya musu rahama malaman fiqh a sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen bin diddigi don kawai samar mana mafita da ƙoƙarin abauta wa Allah maɗaukakin sarki bisa dacewa saddidu wa ƙarihu ƙoƙarin dacewa da kusantuwar daidai kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake son ka bauta masa da kyautatawa ittaqullaha haqqa tuqatihi ittaqullaha haqqa tuqatihi kamar yadda Allah ta'ala yake son a bauta masa yadda ya kamata sannan insani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin sa wannan zai sa mutum ya dage wajen ya ga ya dace da daidai kuma ya dace da abin da Allah yake so ba a neman ladan wajen Allah da sakaci da ko oho wannan ya sa malaman fiqhu suka tsaya tsayin daka wajen su ga cewa sun ɗora mu akan turbar da wato babu kokonto a cikinta shi za a ga masail na rama sallah kaga suna ta bayanai masail na najasa da abu mai tsarki kaga suna ta bayanai masail na sakin aure kaga suna ta bayanai haka kaga ana ta kokarin ihtiyasi ana ta daukan ihtiyafa to amma idan ka dubi wani ma'auni kuma na addinin Allah subhanahu wata'ala ma'auni na sauki da sauƙaƙewa ma'auni na arhan lada a wajen Allah maɗaukacin sarki ma'auni na la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma'auni na fattakullaha mastata'tum idan ka dubi irin waɗannan ma'aunan kuma sai ga addinin Allah addini mai sauki wasu hanyoyin da ake bi a ƙoƙarin dacewa sai ka ga wahalar da ke cikin tafarkin ba ta yi daidai da irin yadda aka ɗora saukin addinin ba kamar ba sai ka sha waccar wahalar ba ba bukatarta kafin ka dace da abin da Allah yake so to wanda ya fahimci addinin a bayanin farko da na yi to shine za ga yana ɗora matsaloli akan ihtiyafat wanda galibin mazahib a haka suke tafiya wanda kuma ya fahimci addinin sahal hijjan a sura ta farko da na yi bayani to za ka ga galibi yana dawo daga rakiyar waɗancan dogin hanyoyi da ake bi don neman dacewa jama'a an fahimta yawwa a masail na ƙasar kaga a ce ba za ka yi ƙasar ba sai in zai kai mil kaza sannan sai idan ba za ka wuce kwana kaza ba sannan kaza kaza a dabaibaye da sharuɗa da dokoki wanda yake kan fahimta ta farko da muka yi bayani kenan wanda yake kan fahimta ta biyu kuma zai ga cewa me yayi zafi me yayi zafi da za a takura al'amari haka ai addinin Allah mai faɗi ne rahamar Allah a yalwace take ai ba a takura ta da haka tun da sauƙi ne aka wa matafiyi me yasa matafiyi kawai duk matafiyi ba za a bashi wannan damar ba sai ya zama littafi shi zai hukunci akan tafiyarka ai tun da an riga an maka rangwame a matsayinka na matafiyi to bai kamata a littafi a yi maka iyaka ba kai tafiyarka ba ta ƙare ba amma littafi ya ƙararta sai to ai wannan bai yi kama da surkin da aka gina addini a kansa ma an fahimta? To irin wannan fahimta ta biyu irin ta ne galibi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da almajirin Ibn Qayyim da manya-manyan malamai da dama da suka biyo bayan su da har na baya bayan nan irin su a Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz da su ko kafin su masu a Malam Sa'adi irin su Malam Albani irin su Muhammad Amin Ash-Shankiti Allah ta'ala ya musu rahama irin su Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da suka biyo bayan su Allah ji gansu da rahama duka ire-iren su zaka samu sun fi karkata zuwa ga irin wannan fahimta ta biyu ta cewa shi addinin Allah addini ne wanda aka gina shi akan sauki duk abin da sai ka ci wahala sannan ka cin masa to wannan cin wahalar ba ta daga cikin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na matsala ta shida malam yace idza shakkakna fi najasati shay'in aw tahrimihi fama at-tariqu ila salamati idza shakkakna fi najasati shay'in shay'in idan mun shakka cikin najastuwar abu aw tahrimihi ko cikin haramcinsa tunda mun yi bayani dazu yana iya najasa ne na iya kuma haram ne fa matsariqu ila salama wace hanya mutum zai bi don ya kukuta wacce ce hanya mai bullewa zuwa ga kukuta mun samu shakka wannan najasa ne wannan mai tsarki ne da mun yi magana akan ruwa ba ma yanzu al'amarin ya fita zuwa ga wani abu wanda ba ruwa ba najasa ne ko mai tsarki ne ko kuma halal ne ko haram ne amsa الطريق إلى السلامة رجوع إلى الأصول الشرعية malam ya ce hanya zuwa ga kubuta shine komawa zuwa ga ginshikan shari'a wal bina'i alal umuri yaqiniyya الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية hanyar kufuta shine komawa zuwa ga ginshikan shari'a da kuma ginawa akan al'amura na yaƙini. Wa innal asla fil ashiya'i at-tahara. Domin asali a cikin abubuwa shine tsarki wal ibaha da kuma halacci. Asali komai mai tsarki ne sai abin da rashin tsarkinsa ya bayyana. Najasarsa kenan ta bayyana. Asali komai halal ne. sai abin da haramcinsa ya tabbata ko ya bayyana. Fama lam ya'tina amrun shar'iyyun yaqiniyyun duk abin da wani umarni na shari'a bai zo mana a kansa ba, yaqiniyyun na yaqini yankulu an hadal asli wanda zai cire shi daga wannan asali ko fama lam ya'tina matukar nan fama lam fama nan na matuka ne fama lam ya'tina amrun shar'iyyun amma dai matukar ba wani umarni na shari'a da ya zo mana yaqiniyun wanda yake na yaqini yankulu an hadal asl wanda zai cire shi daga wannan asali na kasancewarsa mai tsarki ko kasancewarsa halal wa illa in har babu wannan din istamsakna bihi to za mu riko da shi wannan asalin mala yake wa adillatu hadal asli min alkitabi wa sunnati kathira dalilai na wannan al'amari na wannan na wannan tushe da muke magana a kansa alqur'ani da sunna kathira suna da yawa abinda malam yake nufi abinda kuka riga kuka sani ne cewa al-aslu fil ashiya at-tahara al-aslu fil ashiya al-ibaha an gane ko abubuwa asali shine masu tsarki ne sai abinda aka ce najasa ne sai ko kuma abin da aka ga najasa ta tare da shi abin da shari'a ta yi masa hukuncin najasa ne ko kuma abin da muka ga najasa ta tare da shi shine zamu masa hukuncin rashin sarki asali abubuwa halal ne sai abin da shari'a ta haramta ko dai ta haramta shi a kashin kansa ko kuma ya gauraya da abin da aka haramta amma in ba haka ba Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da ke ban kasa baki daya a babin aure yace ushilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku waɗanda ba waɗannan da aka lissafa ba ko bankihu ma taba lakum minan nisa ku auri wacce ta muku cikin mata kaga an buɗa a babin kasuwanci wa halallahu al-bai'a harramar riba Allah ya halatta ciniki kawai kasuwanci Allah ya halatta kasuwanci shikenan kawai kasuwanci halal ne a babin ciye-ciye da shaye-shaye da sauran amfani Allah ta'ala yace yace fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci ku ci daga abin da Allah rubuta ku da shi halalan tayyiban halal mai tsarki da haka alkur'ani ya yi ishara zuwa ga halaccin abubuwa zuwa ga tsarkin abubuwa shi yasa malam yake cewa wa adillatu hadal asl dalilan da suke magana akan wannan asali da muke magana akan sa asali anan me yake nufi da shi al asl anan نعم ها آه ما أنا الأصل أنا وأدلة هذا الأصل قاعدة قاعدة to ina da cutar aida yake nufi yawwa al'asar fil ashiya at-taharatu wal ibaha an gane ko sai ce to dalilai akan wannan ka'ida min al-kitabi wa sunnati wanda aka samu daga alkur'ani da sunna kafiratun malam yace suna da yawa fa ala hadal asl malam don haka akan wannan ginshiki idza shakkakna fi najasati ma'in idan muka samu shakka a rashin tsarkin ruwa au saubin ko tufa au badani ko jiki au ina'in ko kwano au gairi zalika ko makamancin haka kaman guri fal aslu tahara to asali shine tsarki sai mun ga najasa to wannan malam yana nuna mana cewa duk lokacin da ka samu shakka tsakanin tsarki da najasa ko halacci da haramci to za ka rinjayar da ƙa'idarka sai abin da zai ture ta in ya bayyana to kaga anan malam mai ahalari Allah ya ji kansa da rahama da yake cewa wa man shakka fi isabatin najasati nazaha wanda ya shakka a samuwar najasa yayyayafi najasar baya shakkarta shakkarsa tana da alaƙa da ta taɓa shi ko bata taɓa shi ba nazaha yayyayafi wa man asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala shay'a alayhi wanda wani abu ya same shi sai yayi shakkar ko najasa ne ko ba najasa bane to ba komai a kansa can akwai shakka na akwai shakka amma kowane ɓangare shakka cikin wani abu ne shi wancan na farko shakka cikin samu ne babu shakka cikin cewa najasa ne wannan abu sura ta biyu kuma shakka cikin najasan ne babu shakka cikin samu abun ya same shi ya fatse shi amma da shakkarsa take shi ne najasa ne ko ba najasa ba ne to sai malam ya bambanta su wannan wanda yake da yaƙinin najasa ne amma yake shakkar ya same shi ko bai same shi ba sai ya ce to ya yi ihtiyati ya yayyafi tunda yana da yaƙinin najasa wancan kuma da yake da yaƙinin ya same shi amma yake kokwantan najasa ne ko ba najasa ba ne to kokwantan shi a cikin najasa ne don haka ya fi rauni wancan yaƙinin a najasa ne sai ya fi ƙarfi nan kuma kokwantan a najasa ne sai ya fi rauni sai shi to ba komai a kansa amma akan wannan ka'ida da muke karatu yanzu dukka waɗannan sura guda biyu da malamin ahalar ya kawo matsayin su daya shakka ce ta shigo kuma ba za ta ture yaƙini ba kana da yaƙinin wannan abun najasa ne amma kana shakkar ya same ko bai same ka ba sai ka bari sai ka ga ya same ka in baka ga ya same ka ba to bai same ka ba to abu ya same ka kana jasa najas kana shakkar najasa ne ko ba najasa bane al'aslu fil ashiya as-sahara to shikenan sai ka bari sai ya tabbata cewa najasa ne dan haka sai ka ga akan wannan ka'idar duka matsayin su daya surorin duka makomar su daya jama'a an fahimta وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع ما لا يجي هكذا أصلي شيني جواز استعمال الأمتعة شيني حالتين أمفاني da kayayyaki suna al'amti'a kayayyaki wal'awani da kwanoni wal libasi da tufafi wal'alati da ababen alat ababen amfani kamar na girki ko na lantarki ko na diddai ko na na'ura ko na inji su ne alat illa ma da taharimuhu an shari'i sai abin da haramcinsa ya zo daga shari'a amma in ba haka ba to duka ya halatta a yi amfani da su ba wani abin da za a haramta shi sai abin da shari'a ta zo da haramcinsa malam ya ce wa ma an fa'a hada al'asul wa ma an fa'a wannan ta'ajjub ne yi mamakin wannan ka'ida yi mamakin wannan asali wa aksara fa'idatahu kuma yi mamakin yawan fa'idarsa yawan amfaninsa ga wanda ya riko da shi wa ajalla a'idatahu ala ahli ilmi kuma yi mamakin yadda wato komawar shi ga malamai yake wato yadda makomar shi zuwa ga malamai yadda malamai yadda yadda al'amarinsa yake yake komawa zuwa ga malamai suke sama mashi mafita nan take cikin sauki wa huwa min ni'amillahi ala ibadi yana daga ni'imomin Allah kuma akan bayinsa yin hakan din riko da wannan ka'idar an gane ko domin idan aka ce idan ka dubi masail da yawa na fiqh yanzu ka dubi fiqh malikiya tsakani da Allah in ka dubi fiqh malikiya ka karance shi ga wanda yake bibiyan fiqh malikiya mai zurfi to zaka tadda abubuwa da yawa abin da ya jawo ɗaurewar kai a cikinsu da kuma faɗaɗa su shine rashin amfani da wannan asali ƙoƙarin kirdadan sai an yi daidai to ya taimaka wajen faɗaɗar mazhabar da kuma nauyin waɗansu matsalolin don haka riko da wannan asalin fa'idar tana da yawa sannan haka su kansu malamai wato makomar wannan asalin yana, da girma a wajensu sosai ta yadda za su taƙaitawa almajirai da kuma mabiya sauƙin fahimtar addini saɓanin a ce ba da wannan asalin ake tafiya ba sai a yi ta cikwikwiya abubuwa wa huwa min ni'amillahi ala ibadihi ba shakka yana daga nemomin Allah akan bayinsa wa taysirihi da sauƙaƙewarsa wa afwihi da kuma rangwamensa wa nafihi al-haraj an hadhihi al-ummati da kuma yadda yake wato yake kore wa al'ummar wannan al'umma wahala kun ga abinda mala yake nufi shine duk wanda ya dubi addinin Allah subhanahu wata'ala zai ga cewa addini yake cike da ni'ima yana cike da ni'ima yana cike da sauki yana cike da rangwame yana cike da kore wahala abubuwa nawa mala ya kirgo نعم الله من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة to kuma in ka kula ina abubuwan su ne za ka ga suke yawo cikin nusus alkur'ani za ka ga har karewa yake yi da wasu ayoyin har karewa suke yi da wasu abubuwa masu kamantacceniya da wannan saboda ka fahimci saukin da ni'imar da rangwamen da ke cikin addini to duk abin da kaga akwai haraj a cikinsa akwai rashin sauki a cikinsa akwai rashin rangwame a cikinsa akwai maimakon a ce ni'ima sai dai a ce nikima akwai azaba a cikin aiwatar da shi to ya fi kama da ba haka Allah yake so ba an fahimta falahul hamdu was sana'u haka Allah shi kadai shi yake da hakkin a gode masa da kuma kirari na yabo mas'ala ta bakwai ma hukumu isti'mal adh-dhahabi wal fidda menene hukuncin amfani da zinare da azurfa zinare da azurfa su asalin su ma najasa bane su ba najasa bane zinare ba najasa bane azurfa ba najasa bace to amma kasancewar nusus sun zo da magana a kansu shi yasa malam ya zo da wannan mas'ala in ba don haka ba da su ma hukuncin su kamar sauran abubuwa amma tun da nasu nasu yayi magana a kansu khasatan to akwai bukatar ai magana a kansu amsa wa billahi tawfiq Allah muke neman dacewa a wajensa yace ya taharraru jawabu hadha su'ali bi dhikri anwa'i anwa'i istimali wa darajatiha malan yace jawabu hadha su'al wato amsar wannan tambaya ya taharraru wato zai tsantsanta ne taharru kamar abin da aka tsantsance shi aka tace shi in ana so a tace a tsantsance amsar to wannan amsar za ta kasance ne bi zikri anwa'il isti'malati wa darajatiha ta hanyar wato ambatan nau'uka na amfanin wa darajatiha da kuma matakai na amfanin so amsar ba kai tsaye take ba dole mala yace anwa'ul isti'malat dole sai mun ji amfanin na miye eh ai tambaya ce akan me hukuncin amfani da zinare da azurfa to a matsayinka na almajiri idan aka yi maka wannan tambayar ba ka da amsar ta kai tsaye so sai ka sake tambaya kai ma a kara maka Allah me hukuncin amfani da zinare da azurfa sai ka ce amfanin na me an gane? sai an san meye amfanin sannan a san meye hukunci wa darajatiha da kuma matakan amfanin sai aka ce maka sai aka ce maka a'a haƙori ne ya karye an je za a yi aikinsa a asibiti sai aka ce da zaren azurfa za a yi sai ka gane cewa abu ne da shari'a ta yi rangwame a kansa ana iya yi sai ka ce ya halatta ko kuma aka ce maka zobe ne na azurfa to nan sai ka tambaya darajat yaya zoben ya kai nawa sai aka ce maka eh naira dubu biyu aka sai shi da ɗari biyar sai ka ce ba laifi amma aka ce maka gaskiya kai ɗari biyu da hamsin sai ka ce a'a na haka kenan amsar ba kai tsaye take fa babil libasi akhafu min babil aniyati a wannan mas'ala ta dinare da azurfa malam yace babul libasi babin wato babin tufafi in an ce tufafi jama'a galibi a yaren fikihu bai taƙaita a riga da wando ba ko hula ko rawani zobe yana babin libas an gane ko agogo yana babin libas su ɗan kunni duk suna babin libas a wajen mata eh babi na kayan sawa a jiki a kafu min babil aniya ya fi sauƙi ya fi sauƙi akan babin kwanoni a wannan matsala ta zinari da azurfa ya fi sauƙi akan babin kwanuka wa ashaddu min babi libasil hab kuma ya fi ƙara sauƙi nan tsanani ba tsananin ba tsananin tsauri ba tsananin sauƙi نعم و أثقل حكمة تو وأثقل من باب لباس الحرب كو تو ني أشد ني kuma ina ganawa shi ne shi ne ya fi daidai eh wa ashaddu min bab ai wa ashaddu takhfifan in kace askalu ya fi nauyi ma'ana kenan a babun kayan yaƙi an fi tsanantawa kuma ba haka ake nufi ba. Babin kayan tufafi ya fi sauƙi akan babin kwanuka, babin kayan yaƙi ya fi sauƙi akan babin tufafi a matsalar zinari da azurfa. Da haka a shaddu ya fi dacewa akan askalu, a shaddu takfifan min babi libasi alharf. Sannan a ya fi tsananin sauƙi a kan babin na wa babul libasi a kafin min babil aniya wa a shaddu min babi libasil harbi e ya fi tsananin sauƙi ko a'a ya haka ne ya fi tsananin tsauri a kan babin tufafin yaƙi haka ne tsananin tsauri ba tsananin sauki ba ne ne kuskure haka askalu naku gojewa kuke yi ba a goge littafin ba kuna sa shaddun ne a kar ku goge ta sai ku sa fi nuska kar ku goge in ka sa a karga ka sa shaddu a gaba sai ka sa fi nuska wato a wani a wata nuskar haka ne wannan zai ƙara wayar da kai ai nan gaba in ka ga ko a wani wuri ne ka san haka ta faru a wurin ai ƙarin ilimi ne eh ba a gogewa an gane in mun ce wa afqalu min babi libasil harbi ma'ana babin kayan sakawa a zinari da azurfa ya fi sauƙi akan babin kwanuka kuma ya fi nauyi ko ya fi tsanani akan babin kayan yaƙi kenan babin kayan yaƙi abin da ya ɗauke ni kenan babin kayan yaƙi ya fi sauƙi akan babin kayan sawa babin kayan sawa ya fi sauƙi akan babin kwanuka haka karatu yake ya fito kenan wanne aka fi kau da kai babin kayan yaki daga shi shi babin tufafi wanne aka fi tsanantawa a kai babin kwanuka malam yace an masu imalu zahabi wal fidda amma wajen amfani da zinare da azurfa fil awani a kwanuka wa nahawiha da makamantansu min al'alati na sauran ababen amfani fala ya juzu baya halatta lalil dukuri wa lalil inasi ko ga maza ko da ko ga mata kun ga shi aka ce shi yafi kowanne tsanani yawa ba hali kai kofin zinare ko matar ka ta kofin zinare ko kwanan zinare bai yiwuwa lal qalilu minhu wa lal kafiru banda kadan ko da yawa ko kaɗan ko da yawa ba a halarta ba lil umumatin nahiya anhu saboda dalilai umumai da suka zo suka yi hanin haramcin amfani da zinari da azurfa almutawa'ada alaihi waɗanda kuma suka yi narko suka yi narko barazana ta narko akan amfani da shi wa adamil mukhassis kuma ba wani abin da ya zo ya keɓe kwanoni don haka su kwanoni suna cikin umumin hani إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة سيدي أنا توجي وأنا أبو أنك لن أظرفا إذا احتيج إليه إذا أنبكاتي هكذا لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم domin lokacin da wato ƙoƙon annabi sallama ƙwaryar shi ta karye ita kada makanan sha'abi silsilatan min fidda sai ya wato ɗinke gurbin ashab gurbin tsagun silsatan min fidda wato ya riƙi zare na azurfa ya ɗinke da shi wal hadithu sahihun hadisin kuma ingantacce ne hadisin Anas yana cikin Bukhari fa hadha wa ma ashbahahu min al fiddati jaiz wannan da makamancin sa na azurfa ya halatta la min al zahabi amma banda na zinare gyara kwano ko makamancin haka da zaren zinare baya halatta amma ya halatta da zaren azurfa wa amma babun libasi amma shi babun kayan sawa al-mu'tad wanda aka saba ba na yaki ba fa ubiha dhalika lin-nisa an halatta wa mata su saka na kayan tufafi ko sarka ko dan kunne ko wani abin da mata suke sawa a jikinsu na ado ya halatta na zinare ko da jigida ne li hajatihinna ila tazayyun lizawji saboda bukatuwarsu zuwa ga yiwa wato miji ado walitamyizin nisa'i an rijali don kuma walitamayuzin nisa'i an rijali don kuma bambancewa tsakanin mata da maza fa jami'u anwa'il huliyyi dukkan nau'uka na kayan ado almusta'mal lin nisa'i wanda mata suke amfani da shi ja'izun qaliluhu wa kafiruhu kadan tsinsa da mai yawansa ya halatta min zahabin aw fidda ko dinari ko azurfa haka a babin kayan sakawa mata an halatta musu ado da komai na zinare da azurfa ba a wato takura su ba wa amma rajulu amma shi namiji falam yubih ko falam yubah lahu shay'un min zalika ba a halatta masa komai daga zinare da azurfa a babin tufafi ba illa khatamil illa khatamal fidda sai idan wato zobe ne shi ma na azurfa wa hilyatil min tsakati min alfidda da kuma wato ado na bel na azurfa min tsaka shine wannan irin irin bel da suke sakawa su daɗin nan za a ga suna bel akan timbi a tufafi ko abin an sa wa riga sai a sa bel akan ta ita ce min tsaka to da adam bel min fidda shi ma na azurfa amma banda zinari wa kadhalika min adh-dhahabi wal fiddati ma da'at ilay hajatuhu hakan nan zinare da azurfa gwargwadon abin da bukata ta kai zuwa gare shi min amfin na ɗinke hanci au ribati asnanin ko ɗaure haƙora au na ma ko makamantansu zaren su kenan wannan zare wa amma libasul harbi amma tufafin yaƙi huwa akhaffu min zalika kullihi to ya fi duk waɗancan babin tufafi da babin kwanoni sauƙi fa innahu yubahu tahliyatu saifi domin ya halatta a yi kwalliya wa takwabi wal rumhi da mashi wal barudi da bindiga wa nahwiha da makamantansu bi anwa'i zahabi wal fiddati da nau'uka na zinari da azurfa wa kadhalika al jawshanu wal khuza hakan nan al jawshanu garkuwa sulke akon ba garkuwa ba sulke hakan nan al jawshanu wasu sulke da ake sakawa dan kariya kariya kirji wal khuzatu da hular kwano wacce ake sawa a yaƙi wa nahwiha da makamantansu wa hadha tafsir al-madhkur fi ghairi darura duka waɗannan bayanai da aka ambata maka idan falalura bata shigo bane ba ana halin lafiya amma daruratu amma idan larura ta shigo fatubihu zahaba wal fiddata mutlaqan to larura ta iya halatta zinare da azurfa mutlaqan sake ba kaidi ko a kwano ko a tufafi ko a komai ma damatin daruratu mawjuda matukan larurar tana nan fa inna darurata tubihu al-mahdurati domin larurori suna halatta ababen hanawa kama abaha Allahu lil mutarri akla al-maitati wa nahwiha kamar yadda Allah ta'ala ya halatta wa wanda ke cikin matsatsin yunwa da kishi ya ci mushi wa nahwiha da makamancin haka Allahu ta'ala a'lam na yi gaggawa saboda na ga lokacin mu ya riga ya tafi don mu samu mu kammala babu kuma na gaba wani abu mai wahalar ganewa yawwa وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم